النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغبا da karatun risala muna cikin kitabu salati na risala ko da yake su littafin fiqh ba su da kitabu sai dai babi babi cikin babi sai a yi fasali babin sallah ko fasali dangane da bayani game da sallar jana'iza mun yi abin da ya kamata awa wanda mutuwa ta halarto ma da bayani game da wankan gawa da likkafani da sa mai turare da turbuɗe shi sannan mun yi sallar gawa irin addu'ar da ake wa mamaci ko to ci gaba yace babun fiddu'a tifli babi game da wa jariri addu'a addu'ar da aka wa jariri ma'ana ‘yan an ka zo mai sallar gawa tana da bambanci da aka wadda aka wa babban mutum baligi wasu salati alaihi da kuma yi mai sallah wa guslihi da kuma yi mai wanka yadda ake yi mai wanka suwa adda haƙƙin yi mishi wanka shi abin da wannan babi kaga sallar abin da hukunci hukuncin da shafi jariri sai dai su sun kasa jarirai mazabin malikiya sun kasa jarirai kashi biyu jariri a wurinsu ya kasu kashi biyu akwai jariri ƙarami wanda da bakin haihuwa ta yi zuwa ya cika shekara guda sannan akwai jariri kuma wanda an ka haifa bai yi kuka ba wanda an ka haifa bai yi kuka ba to sai sun ka rarraba hukunci-hukuncinsu ga mazaba malikiya kenan amma ga sunna abin da ya shafi sallar gawa jariri shine duk wanda bai balaga ba da bakin sadda an kayi mutum zuwa ya balaga duk wanda bai balaga ba to matsayin jariri yake ga sunna yi mai sallar gawa ba ba wajibi ba ne mustahabbi ne kamar wa wanda ya mutu fagen fama sallah shi ma ba wajibi ba ne ga sunna mustahabbi ne to amma ga mazubar malikiya wanda wanda bai cika shekara da bakin sadda an kayafi yaro zuwa ya cika shekara guda to shine jariri to yi mai sallah ba wajibi ba ne mustahabbi ne amma in an ka haifi yaro bai yi kuka ba ya nuna ba a haife shi da rai ba kenan to makaruhi ma ne su gare su a yi mai sallah ba a yi mai sallah haka nan ɗaya aka turbuɗe shi makaruhi ne ya mai sallah amma ga sunnar annabi da da barin cikin da da da da jaririn har zuwa yaro ya balaga to na an yi mai sallah an kyauta in ba a yi mai sallah ba ba a yi laifi ba babu ka babu karahanci kun fahimci bayanin to to shine zai kawo wa jariri sallah jariri a wurin shine wanda bai wuce shekara guda ba in yaro ya wuce shekara guda a wurin su to ya mai sallah wajibi ne ina fatar kun fahimta amma ga sunna ba wajibi bane a wa mutum sallah sai ya balaga yace to in ka zo ya mai sallah in an ka zo ya mai sallar gawa to thini allallahi tabaraka wa ta'ala za ka yi yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga da sa'un bil musallathati sa'un yabo kenan sana'un la nuhsi sana'an alayka anta kama afnaita ala nafsika ba mu iya tsare yabo gare ka ya Allah kamar yadda kai yabo akan kanka kaga sana'un kenan yabo sana'un kuma in ya zo da sinin kaga ɗaukaka mun yi wa shekaran jiya da fatan ko sana ɗaukaka to shi yasa kaga tajwidi yake da muhimmanci hidda haruffa kowane a sai mafita ta yi don in baka hishe su ba yanzu ma'ana na canzawa tusni allallahi zaka in ka zo sallar gawa zaka yi yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala albarka da ɗaukaka sun tabbatar mishi wa tusalli ala nabiyihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi salati ga annabinsa muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaga ayi yabo da godiya ga Allah fatiha kenan ko sannan a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama fin mata kulu sannan ka ce in ka zo ya mai addu'a shi jaririn sai ka ce Allahumma ya Allah innahu abduka shi wannan jariri bawanka ne wabnu abduka ɗan bawanka wabnu amatika ɗan boyarka jariri wanda ba wasu shekara guda ba gare su haka ake mai sallah haka ake mai addu'a bawanka ne dan bawanka dan boyarka sai an ka ce to in shege na ha baya da uba an ka ce ko shege na haka nan za a cewa ga sai a ɗauka wancan da ya yi zina da uwa ta an kaife shi ne ubansa duk da yake ba uba ba ne ga shari'a amma dai tun da shi ya yi cikin shi ya ubansa wasu kuma sun ka ce a'a in shege ne ba a cewa ibnu abdika sai dai a ce innahu abduka wabnu amatika bawanka ne dan boyarka an ta halakatahu kai ka halicce shi wara zakatahu ka arzita shi to kamar yaro jariri wani arziki gare shi wani arziki Allah ya mai hmm? eh? Allah ya yi mai arziki mai yawa tun yana cikin cikin uwa ta ba Allah ka bashi abin da ya kaci ba arziki ne na Allah madalla sannan wasu tun mata na da ciki wani ka cewa na ba shi kyautar larabawa sai ce na ba shi kyautar raƙumi in an ka haife shi ko na ba shi sadakar kaza da sauransu kaga duk arziki ne na Allah an ta khalaqatahu kai ka halicce shi wa razaqatahu ka arzita shi wa anta amattahu kai ka kashe shi wa anta tuwi kuma kai za ka sake rayar da shi Allahumma ya Allah faj'alhu ka sanya shi liwalidaihi ga mahaifansa biyu walidaihi in dalun ta zo da fataha liwalidaihi ga mahaifansa biyu amma in mun ka diba abin da an tafi ba fataha ya kamata awa dalun din nan ba kasara ya kamata a yi liwalidihi walidihi mi abamancin walidaihi da walidihi walidaihi tasniya mahaifansa biyu uwa ce da ubanai amma walidihi iyayensa sun kunshi uwayen da kakanni da uwayen kakanni da kakannin kakanni walidihi in kawa dalon kasara to faj'alhu ka sanya shi liwalidaihi ga mahaifansa biyu uwa ta da ubanai salafan ya zan gabata salaf magabata ko ya zanga bata wa zuhuran da ajiya, zuhuran ajiya ta lahira, ajiya ta duniya dalon ce gare ta ba zalon ba. Wa zuhuran da ajiya wa faraɗan da gabata da salafan da faraɗan duk ma'anarsu guda, wa ajiran da kuma lada, ka sanya shi ya zan ajiya da gabata. da lada ga mahaifansa. Wathaƙil bihi mawazinahum wathaƙil Allah ka nauyaya bihi da shi mawazinahum ma'aunayyansu. To ku diba, mawazinahum tasniya ce ko jam'i ne? Jam'i ne, to kaga tun da jam'i ne, ashe kenan walidai ba fataha aggadalon ba. sai a ce walidihi mahaifansa ya kunshi uwayensu da kakanninsu da sauran duk waɗanda na gabace shi domin inda tasniya ce liwalidaihi sai ya ce mawazi na huma Allah ka nauye ma'aunayyansa ma'aunayyansu su mahaifa ne uwa ce da uba ne sai ce mawazi nihim mawazi nahum wasa ƙilbihi mawazina Allah ka nauyaya ma'aunayyan su su mahaifa nai uwaye da kakanni bihi da shi wa a'azin bihi ka girmama da shi ujurahum ladarsu ka girmama ladarsu ma'ana ka yawaita ladarsu saboda shi don an ce za a mai da shi jari duk wanda ɗanai wanda bai balaga bayan mutu to za a mai sai lada sai a azaga sikelin uwayen wala, wala ta harimna kakka haramta mana wa iyahum da su iyaye ne ajira hula datai ba musi in ɗanka ya mutu ba musiba ba ce ranka zai ɓaci to duk musibar ta samu musulmi za a ba shi lada to Allah kakka haramta mana lada ta yi to su uwaye ne kenan to muha ‘yan kallo ya za mu yi mu samu lada ta kakka haramta mana lada kakka haramta mana rashin zuwa halartar sallah da turbuɗe shi in mun ka halarci mai sallah mun ka halarci turbuɗe shi kaga mun samu lada mu ma to kakka haramta mana lada ta da mu da uwaye ne wala taftinna Allah kakka fitine mu wa iyahum da su iyayen nashi ba da hu bayanai ka fitine mu mutuwar ta zan tashi ta zan musiba har a sa bakin ciki har ko a faɗi wasu maganganu kaga a saba ma Allah Allahumma ya Allah alhiqihu ka riskar da shi wannan jariri bi salih da managartan salafil mu'minina magabatan mu'minai su wane ne salaful mu'minina ai bi salih auladi salafil mu'minina Allah ka riskar da shi da managartan ‘ya'yan muminai na kirki, wayanda sun ka gabata. Ina fatar kun fahimta, fi kafalata Ibrahim a cikin renon Ibrahim, an ce ‘ya'yan musulmi waɗanda ba su balaga wayanda sun ka mutu, to za a sanya cikin renon annabi Ibrahim, to Allah shi ma ka sanya shi cikin waɗannan yaran da annabi Ibrahim zai renon su. Wa abdilhu Allah ka canza mishi daren gida khairan wanda ya fi alkhairi min dari daga gidansa da ya bari. wa ahlan da dangi khairan wa'anna fi min ahlihi daga danginsa tunda shi bai da mata da yaya balle a ce iyali kaga sun dangi ahlin mutum duk dangin suna cikin ahlinsa Allah ka canza mai dangi wa'annan hi alheri daga danginsa wa afihi ka tsare shi min fitnatul qabr daga fitnar kabari ashe fitnar kabari gaskiya ce wa min azabi jahannama kuma ka tsare shi daga azabar jahannama ashe kenan har yaro in bai balaga ba ana iya sashi wuta ana iya sashi aljanna me ya hukuncin ƴaƴan musulmi ƴaƴan musulmi za a yi musu hukunci na iyayensu ƴaƴan kahin raifa sai annabi ya ce Allah shi ya fi sani game da halinsu da yawa ba kahiri yana musulunta ba in ya girma to Allah shi ya sani wannan jaririn ɗan ɗan kafiri shi in ya girma halin uwayensu zai ci gaba ko ko zai musulunta wannan hukunci na ga Allah ta ƙulu zalika kana faɗin wannan fi kulle takabiratin ga kowace kabbara bayan kowace kabbara ake addu'a a'a kaga haka ya faɗi ko kwanaki ko ko shekaran jiya bayan kabbara ta uku da inda ake addu'a wata ƙulu ba'adar rabi'a kana faɗi bayan kabbara ta hudu sai ka ce Allahumma gafir ya Allah ka yi gafara li aslafina ga magabatanmu jam'in salaf aslaf Allah ka yi gafara ga magabatanmu wa afradina da magabatanmu da aslafina da afradina duk ma'anarsu guda faradun gabata wali man sabaqana bil imani kuma ka yi gafara ga duk waɗanda sun gabace mu ga yin imani Allahumma ya Allah man ahyaytahu minna duk wanda kan raya shi daga cikin mu fa ahyihi alal imani Allah ka raya shi akan imani ya rayu akan imani kada ya kafirta wa man tawaffaitahu minna wanda ka karbi rayuwa ta daga cikin mu fatawaffahu Allah ka karbi rayuwa ta alal islami akan musulunci ya mutu da kalmar shahada la ilaha illallah wa gafir Allah ka yi gafara lil muslimina ga musulmi duka wal ga musulmi maza wal muslimati da musulmi mata wal mu'minina da mu'minnai maza wal mu'minati da mu'minnai mata al ahya'i minhum rayayyuna da cikin su wal amwati da matattu duka gafar kaga kawa kowa addu'a thumma tusallimu sannan sai ka sallama wala yusalla ba a yin salla ala man lam yastahilla akan wanda bai daga murya sarihan yana mai kuka ba yana mai kyallowa ba kasan akwai yaron da in an ka haihi yaro me abu na farkon da ya ka fara yi kuka me ke sababatar da kukan nan dagar da matsar da shedan zai yi mai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce ya ce babu wani jariri da aka haihuwa face shedan ya maci cikinsa lokacin da an haife shi to sai ya yi kuka in bancin maryam da ɗanta su ɗaya a allah ya tsare daga shedan annabi isa maryam da annabi isa amma dubancinsu to wannan matsa da shedan zaiwa ciki ne shi zai sa shi kuka don haka duk yaron da an ka haifa bai yi kuka ba ya nuna ba a haife shi da rai ba ba ya da rai in dai an haifa da rai to dole ya yi kukan nan to duk wanda an ka haifa bai yi kuka ba to ba a yi mai sallah kaga ba a yi shi da rai ba kenan to amma ga sunna ɗan an yi mai sallah mustahabbi ne an kyauta in ba a yi bukun ba a yi laifi ba wala ya rifu wanda an ka haifa bai yi kuka ba wanda an ka haifa baya da rai kenan baya gado wala yi rafu ba a gadonsa in ya zan yana da wata dukiya ba a gadonsa to yaya za a yi to yaro yana da dukiya sai an ka haife shi bai yi kuka ba an haife shi bai da rai kenan ce bai gado ba a gado ne kamar misali wurin haihuwar sai uwa ce ta mutu shi kuma an ka haife shi sai ya mutu kaga uwa ce ta rige shi mutuwa don haka kaga bayan tana haihuwa ce ta mutu shi ko bayan minti uku da mutuwar ta sai ya mutu kaga ta riga ya mutuwa in an ka zo raba gadon ta za a bashi shi kuma waɗanda ka cin gado ne sai su gade shi sadda duk magada sun ka mutu to duk wanda ya fara mutuwa ko da da kyaftawa ido na guda ya rige guda mutuwa to wanga da ya mutu daga ba zai ci gado ne kamar a yi haɗuwar mota ko ƙasa ta rusgo ma ɗa da uba to in dai an tabbatar da ga wanda ya fara mutuwa ko da da kyaftawa ido na to gado ne za a fara ba a ba wanga sannan shi ko wanga sai magada ne su ko su haɗe sai su ci gado ne to wanda an ka haifa bai yi kuka ba bai yi kyallowa ba la ya rufe wa la yurasu bai gado ba a gado ne in yana da dukiya in yana da kila to yana cikin ciki wani kanin uba ne ko dan uwan uba ko uban uba abokin uba ne ya bashi wani abu to ba a gado ne to yaya za a yi in sadaka ce an kawai sai a mai dan mu wanda ya yi sadaka in kyauta ce sai a mai dan mu wanda ya ba da kyautar amma ga mazhabin maliki wayu kurahu an karhanta an yi rufanar sikidu a turbuɗi ɓarin ciki fidduri cikin gidaje jam'in dar addur a turbuɗe ɓarin ciki don sun al'adanci su dai manyan mutane makabarta ake kaiwa amma ɓarin ciki sai a yi ginanin cikin gida bayan gida sai a turbuɗe ya ce to an karhanta makaruhi ne turbuɗe to in ya zan turbuɗe ɓarin ciki cikin gida makaruhi ne ina ga babban mutum babu aula kaga shi ba ya da kyau a turbuɗe shi cikin gida domin duk inda an ka yi turbu an ka yi kabari to an kashe wurin komi ba a yi wurin nan kuma zuwa malikiya sun ka ce sai bayan shekara arba'in amma ga sunna matuka an san kabari a wurin nan har abada ba a da halin yin gina wurin nan kaga babu hikima ga turbuɗa cikin gida an kashe gida balle duk ina ne ake turbuɗa bayan gida sai a zo a yi ta ba kabari ya tsari a yi ta mai hitsari kila ku da hunka sani kun wuce ɗiyanku su taho ko jikoki a ta mai hitsari in ba a naya ma zuwa gaba kila masai za a gina a waɗannan don haka abin da ya hida in mutu ya mutu a kai shi makabarta ya hi tsafta bisa ga turbuɗa cikin gida shi ne ya ce wai kurahu an karhanta an yi dufana a yi turbuɗa an yi dufana sikidu a turbuɗi ɓarin ciki fiduri cikin gidaje wala ba'asa babu laihi an yi gasilan nisa'u sabiya mata suwa asabiya karamin yaro asagira asabiya sagira karamin yaro an yi wala ba'asa babu laihi annisa'u mata an yi gasila su yi wanka asabiya sagira ga karamin yaro mun ji kwanaki in mutum ya mutu cikin gargin mata shi ɗaya an namiji yaya za su yi mai sai su yi mai taimama ko ga fuska ta shi kenan ba za su yi mai wanka ba hakan ga mace ta mutu cikin gargin maza ita ma ni za su yi mata eh ni za macin da ta mutu cikin maza ni za su yi mata taimama ko to ka gani ba za su yi mata wanka to yanzu in ƙaramin yaro ne fa ya mutu cikin mata ƙaramin yaro ibna sitti sinina kamar ɗan shekara shidda aw sab'in ko shekara bakwai kaga bai balaga ba ko bai ma zan murahiki ba murahiki shine wanda ya gwamaci balaga ya kusanci balaga kamar yaro ɗan shekara shidda ko ɗan shekara bakwai ya mutu cikin mata to babu an ce nan babu laifi su matan su yi mai wanka wala yi silin rijalu amma maza ba su yin wanka a sabiyata ga ƙaramar yarinya yarinya ya shekara shidda an har ganin shawata ko ba a har ganin shawata ba da shekara na aka ware ganin sha'awar mace da shekara shidda don haka kaga shi namiji ba a fara ganin sha'awa ta sai ya zama murahiki ya kusanci balaga sannan mata ka fara ganin sha'awa ta amma ɗan yaro ƙarami ɗan shekara shida ɗan shekara bakwai har takwas haka duk mata ga al'ada ba su cika ganin sha'awa ta ba ina fatar kun fahimta amma ita yarinya to ana fara ganin sha'awar ta da zaran ta kai shekara biyar zuwa shekara shida to to shine yace to maza ba za su wa yarinya wanka ba waqtu lifa fiha amma an yi sabani gare ta ita yarinya in kana in ta kasance lam tablugh bata kai an tushta ha a fara shawarta ba akin shekara nawa aka shawarta in ka ce shekara shida to kamar yar shekara uku kenan yar shekara uku yar shekara hudu wannan duk mata maza na iya mata wanka amma in ta kai shekara biyar zuwa shidda to ba ya halatta su yi mata wanka sai dai su yi mata taimama ɗaya ga huska su sa ta cikin to di ba gawa fa kenan to yana da rai babu aminci tsakanin maza da mata to akan hakan ga shedan sai ya kawo mana ilimin boko sai an ka haɗe maza da mata da shi kenan a gwama ce wuri guda ga kujerar ka ga ta mace shi kenan ta ya za a iya zauna lafiya to da farko firamare na ba a balaga ba to sai yanzu har sakandare haka nan na to har jami'a haka nan na to a bayan an balaga kuma an ka koma haɗe ku an bi a zauna lafiya an magana zama lafiya yasa ka ga gazana nan ta yi yawa kuma yawan saboda lalacewar zamani mazinata ma ƙananan masu laifi ne in kana zina ko limancin juma'a na saka don laihinka ƙarami ne mutum guda ko zamanin wani annabi cikin annabawan bani isra'ila mutum guda ba yahude guda ya zina da ba yahude allah ya sauko da annoba sai da sama da mutum dubu arba'in sun ka mutu saboda zina guda da an kai garin su yau abba a zina kullum in kana zina yau ba a ko ɗaukaka mai laifi don ga bala'o'in da na fi ta girma nan ya ka dai allah ya sawaka to allah ya shirya da mu wal awwalu zancen farko dai ahabbu ilaina yafi soyuwa zuwa gare mu me zancen farko cewa maza ba su yi makaramar yarinya wanka yafi a dai batta haka nan yafi su yi mata taimama dai su sa ta yafi na fatar kun fahimta to wannan shi a ƙarshen babin jana'iz kuma shi a ƙarshen babin sallah gaba ɗaya mun ƙare magana sallah cikin risala sai babin fisiyami in Allah ya kai mana rai gobe a babin azumi Allah ya sa mana albarka ga abin da mu haka zan ka daddakawa a shekarun jiya mun kai magana game da wa mata mata maza kasuwa mata wanka an tambaye kowa ya yi shushi ya nuna ba ku daddaka ba to karatu ba ba daddaka ko ai ba a yi karatu ba duk karatun da ya zan baka iya tuno shi sai ka ɗauko littafi to ai yana da nakas ko baka haddace ba dai in ka daddaka ka bi ka bi ka bi kana tuna hukuncin hukuncin dai kana tunowa to amma a ce ko hukuncin baka iya tunowa shi ya nuna tarsar da an kare an ka ruhe shi kenan an ɗauki waya an aji to a rinka daddakawa cika da imani karatu ba a wasa da karatu ta tsaye a yi karatu kuma a sa ikhlasi a yi karatu don neman yadda Allah ba wai don ka zan mallami ko don ka yi gardama da wasu ko ko ka yi jayayya da wasu ba a'a a san haƙƙin Allah a bauta ma Allah shi ke an ɗauki fa duk ibadar da aka yi dai akan jahilci aka yanta to akwai matsala haji sannan mutane ya kamata su zama sanin ciwon kai mudiba tun ga duniya ya mi an matsayin jahili ga duniya ne a matsayin jahili ga duniya